na alfiya ibn malikin kan ilimin arabiya insha Allah za mu tashi a wa mu'rabul asma'i ma qad salima min shabahil harfi ka ardi nasma ya gaya maka me mu'rabu ya gaya maka me mabniyu sannan yanzu zai ci gaba da bayani dai kan mu'rabu da mabniyu su wane ne wani sunaye ne ake ginawa ko sunayen da ake ginawa ya suke sunayen da ake lirabi ya suke yace maka wa mu'rabul asma'i ma qad salima min shabahi al-harf ka ardi nasuma wa mu'rabul asma'i sunayen da ake wa lirabi shine duk sunan da ya kubuta daga kama da harafi ya maka maganan harafi ka shabahi al-wad'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kan niyabatan an al-fi'l bila ta'assul wa kaf tiqarin usila suna ga dalilin da yasa ake gina shi na ciki shabahu kama da harafi ashabahu al-wad'i ko shabahu al-ma'nawi to in dai kamance sai ne ta ma'ana ko ta wad'i ta samu ga suna gina shi ake in kuma ya kubuta bai samu wannan kamance sai nan ba ta kansa ba fa to sai a masa li'rab ina wa mu'rabul asma'i na qad salima min shabayil hati ka ardin wasu to a ka'ida da ya kamata ne ya fara da bayanin mu'rab sannan bayanin mabni tunda lirabi shi ne asali a mazhabarsa shi da mutanen basura ita na ce maka walismu minhum mu'rabun wa mabni suna lirabi shi ne asali a suna to da kamata ya fara da gana kan lirabi suna da ake wa lirabi in ya gama sai magana kan sunayen da ake wa bina'i amma sai aka sa sai ya fara da magana kan sunayen da ake ginawa din su ne muka fito a baya bishabai min al-huruf mudni ka shabai wa bi fil maji ta wannan shi na tawo shi ma wa kan ya batin an tinje ya asuri kaga din nan yayi maganan mabni ne to zai kuma zai maka maganan li'rab to dai zo kuma maganan li'rabin kisa kuma ma jinkirta harf din li'rabin ya kaddamar da bina din saboda shi bina'i mahsuri ne shi kuma iradi a buɗe yake shi bina'i za a ce duk sunan da yake da matsala kaza illa kaza dalili kaza shi wannan suna a gina shi amma lirabi fa shi ne ya fi faɗi to saboda haka in abu biyu suka haɗu ɗaya ya fi ɗaya faɗi. Ɗaya yanzu za ka yi bayaninsa ka gama, in ka shiga ɗaya kuma sai ya kai ka lokaci da yawa. To yanzu cikin hikima, a hikimance, aiki da hankali shine ka fara da wanda yake da alamomi kaɗan. Saboda shi aikinsa kaɗan ne, in ka yi shi ka gama. Sai ka shiga wannan kuma mai aiki da yawa wanda zai ɗau lokaci sai ka yi ta yi, la masha Allah. saboda aka yi maka maganar bina'i wanda yasa ake gina suna shaba in harf ko iftiqari to li'irabi fa to shi kuma duk sunan da bai da Allah ta kama da harafi kowane irin suna ne ko a yaushe ne ko a ina yake kamar ta li'irabi kawai shine magana To, shi lirabin kala biyu ne, akwai lirabi muƙaddari, akwai kuma zahiri, akwai wanda wasu lansu za su fita ƙarshen harafi ka gansu su ne huruful irabi ɗin, akwai kuma wanda ya dai a ƙaddara su. To, tun da haka ne sai ya kawo misalin duka biyu, sai fara da misali da zahiri ka arjin shi ardu dukkan wasali zai same shi zai zai yi ardu zai yi arda zai yi ardi duka zai yi shi ba da matsala ka ardin wa sama har kuma ya kawo liradin sama shi sama din nan dukkan malamai jumhurin masu sharhin alfiya sun ce sama din nan luga ne ta suna suna ne wato ismu ne sai kawo shi sama shi suna dama mun sani yana da luga kala kala kala kala yana da luga goma sha takwas ismu usmu sama din duk yana ciki simatu duk wasu wasu wato sunayensa goma sha takwas ne suna da yawa to sama ɗaya ne daga cikin sunayen suna shi kuma sama ka ɗauke shi a haka sama mirabi ba zai bayyana kan shi ba mirabi ba zai bayyana kan shi ba saboda mai maƙasuri duk suna kuma maƙasuri ya faɗa a can gaba wa wallazi ƙudura shi ne wanda aka ƙaddara jami'u allazi ƙudura jami'u huwa wallazi ƙusira shi maƙasuri ba wasanin da yake bayyana kansa ko ɗaya bambanci da makasur kenan shi makasuri zai samu wasu wasu ne ba zai samu ba amma shi makasuri shi manqus zai samu wasu ba zai samu wasu ba shi makasur kuma ko ɗaya ba zai samu to shi sama yanzu makasuri ne zaka ce ja'a sama sammaitu sama nazartu ila sama ko katabtu duk wannan sama sama sama kawai haka zaka faɗa lirabinsa raf'a da nasbansa da jarransa da sai ka kaddara ta. Amma shaɗidi shi kaɗai shi kuma yace a'a wato nan sama'in sama'u ne. Shi shaɗidi shi kaɗai ne wanda suka sharhanci alfiya ta Ibn Malikin suka ce zai yiwu ya zama sama'u ne a nan ɗin, kishiyan ardu. To in kuma kallo za ka yi ka kalli yadda siyaƙin ya zo za ka ce shi ne ya fi zama munasaba, inda ardin ya ce cewa sama. To an yi shi mamdudi ne sai aka yi ƙasar ɗinsa. Ana yin ƙasar mamdudi dama mun sani inda zarura, sama ma uka ce ma, sama uka ce sama kawai. To wannan ya halatta a yi. to ala ayi halin dai a ko ardu ne shi kansa sama'u ko kansa shi ko sama ko sama'u na suna ne ko sama na suna ne ko sama'u na sama ne ko wanne ne wato zai dau zai hau kan wannan bayani saboda shi kansa sama'u na sama din in aka yi kasar dinsa yana mamdudi sai aka yi kasar dinsa ya ba zai bayyana kansa ba ya zama kishiyan ardu taujin li'irabi kuma dama kishiyan ardu ne wajen mahalli ardu sama'u in kuma sama na suna ne ma shikenan ardin wa sama sai ce wasilu amrin wa mubiyin bunya wa arabu mubariyan in arya minin tawkidin mubashirin wa min duni inatin kayyaruna marfutin sai suka da cewa wafilu amrin wa mubiyin duniya ya gama magana kan lirabin suna yanzu ya dawo kan lirabin harf a kan lirabi na filaye na aiki da bina'in su shi suna mun sani akwai da ake lirabi akwai da ake bina'i to shi ma aiki haka ne fi'ili haka ne akwai filayen da gina su ake yi wato za su ƙarshen su zai lizinci wasali ɗaya akwai kuma filayen da lirabi ake musu za su samu kowane irin wasali to yanzu ya shigo kan fi'ili shi ma kuma fi'ili zai fara da mamni sai ka fi'lu amrin wa mubiyin bunya fi'lu fi'lu amrin da fi'lu madin su wannan an gina su gina su akai shi fi'lu amrin wato an gina shi ne akan sukuni shi kuma fi'li madin in sahihi ne an gina shi kan fatha haka kaman baraba fi'ili madi mabniyun alal fathi saboda me madi ne kullum kullum zai zama mabniyun alal fathi ne shi kuma fi'il amri alal sukuni ne kaman ibrid kaman ibrid in ya kasance sayil akhir in kuma mutalli ne sai a shafe karshen nasa kamar a ce uguzu ko ikhsha ko irmi kaga an shafe wato harafin karshen wanda da jazmar za ta fito kansa an shafe shi to haka wa filu amrin wa mubil bunya fili amri da fili madi su an gina su ne da ya kamata ne masu shari suka ce a gaddamar da ya fara da fili mubadi'i saboda shi ne ya fi girma cikin fila duka walaysa fil af'ali filu yurabu siwahu wa tamsilu fihi yabribu kuma shi ne ya fi kama da suna shi yasa aka ce sa mubarak saboda ya yi kama da suna wasani ma nahu ma ba wasani ma bara anahu adrikum salisul amri fi ilal amri haka ibn warr ya faɗa manzumarsa shi ma bara yayi kama da suna ne ake ce sun bare to da yanzu tun da ya gama maganar suna bina in sa da rabin sa to da sai ya kawo magana kan fi'ili mubari shine fi kusa da suna sai in yaso sai ya kawo ma bi ya kawo amri amma he bi he sauka bai bi wancan layin ba sai kawo fi'ili amri ya kawo ma bi to akwai abin da yasa ya jinkirta fili mubari ne saboda fili mubari ya ta daga asali na fi'ilai saboda bina'i shi bina'i shi shi filaye bina'i ake musu shi kuma ba a masa bina'i saboda haka sai tura shi ƙarshe tunda fili amri da fili mazi su mabniye ne kuma ya yi maganan sunaye mabniyai sai kawo su kawai ya haɗa su lirabin ya kalla sannan kuma shi magana kan fil madi yana da yawa dan akan je wani lokaci ya karbi iradu a can gaba zai ga wa fil amnu wa arabu mubari'an in arya nin tawkid mubashir wani nuni inasi yana da nuni tawkid mubashir yana da nuni inasi nan ne kawai ake gina shi sabanin haka irabi ake masa to shi maganar sa tana da yawa kisa sai kin kirta shi Uh, wasu kuma sun ce wai ya fara da madi ne wa fi'lu amri wa fi dunya saboda madi shi lokacin da riga da ya wuce saboda haka idan ka bada labari ka bada labarin abin da ya wuce sai ka fara ba sai ka bada labarin abin da ake ciki yanzu sai ka bada labarin abin da zai zo amma dai masu shari sun ce a wannan dai kawai magana ce saboda ai madi ma bai zama madi ba sai da ya zama mubari to sannan ya zama madi وفيل أمر ومبين بنيا فيل أمر فيل ماضي su mabniyai ne nan ce wa filu amrin wa mubiyin shi mubiyin din nan an an ce ya halatta a rafa wa filu amrin wa mubiyun wa mubiyun ya kuma halatta a yi jarra din wa mubiyin din duka amma shi rafa shi ne kiyasi za a kadara shi ne zama wa filu amrin wa filun mubiyu zai zama haka ne. To kuma dai yaya ne ma? Buniya ɗin nan wannan wannan ali tasniyat ɗin nan ta hau kan amri ne da mazi kansu ta hau ta yi magana. Filu amrin wa mubiyin buniya. saboda haka dai ba ba wani iskali a ciki insha Allah wafilu amrin wa mubin bunya a fili madi din fili madi din wani lokaci yakan sauka kan ka'idar fatha din duk da dai saɓanin malaman nahau din ne misali in ka ce barabtu barabtu kaga yanzu ba baraba bane wannan baɗin da da kamata na fata ya zama mun alfati baraba yanzu ka ɗaure ta baraba tu ka gane to ko kuma raf'a ba sukunin ba misali ka ce barabu barabu kaga wannan baɗin yanzu ban matari ka ce barabu to wannan sukuni na barabtu din nan barab wanda ya hau kan wannan kan baɗin arid ne kaman wato bamma na ƙarshen suna na biyun kaman barabu din yanzu in ka zo da irabi sai ka ce barabtu da barabu din nan mabniyani alal fati kawai al muqaddari ala ba'ihima shi barabtu mabni ne alal fati an kaddara fathar kan baɗin wannan ɗaurin ba komi bane barabu shi ma mabniyun alal fati an kaddara fathar akan baɗin wannan bammar ta ishtigali ne kawai ishtigali ne kawai a farko shi a sukun ɗin nan arif ne ya zo ne saboda ya tunkuɗe sikal sikal ne na tawali na tawali arba harkati ba ɗin ga ra ɗin ba fata ra fata badun da fata ra da fata sannan ba ita ma ta zama da fata sannan ta ta zama ita ma da fata harakat guda hudu a jere sun yi yawa a larabci su ba sa son haka to sai ka ɗaure baɗin kai barab saboda ka arida ce kalma ɗaya ta samu wasu lahu a jere to a larabci ba a son haka badun da wasali ra da wasali ba da wasali ta da wasali sun yi yawa sai aka ɗaure baɗin a na biyu kuma a barabu kuma ishtigalul mahalli saboda mahallin wannan munasabar wau ita wau munasabar ta samu bamma ta wau ta fi munasaba da bamma cikin wasu laduka to sai zama yanzu fata ce za ta daure ga fata a kusa da ita ta baɗi ka ce barabau bai yi ba to wannan ishtigal din sai ya sa kawai baɗin sai ta ɗau bammar abin da yake makwabtaka da da da da da wau ɗinta ya ka ce barabu shi ne to wannan dai haka ne amma wasu kuma sun tafi kaman kaman kaman a sufatul ahbab mulha sharhi mulha na ai kaga shi ya tafi kan wannan ba muqaddar bane ai mamniyat ne kawai mamni ne ala sukuni ko ala bammati kawai shi akan haka ya tafi ba bina'i bane ya tafi ba ba ba ba ba ba kaddara harfan ake ba shi bina'i ne kawai ake wajen mabni ne kawai akan akan ko ko ko jazma din ko kuma raf'a din to ma dai abin da yafi shine ce ana ana kaddara fatha ne ya zama dai fat ya zama dai mabni al fath ne to wa arabu mubari'an inariya amma shi mubari'i kuma al-irabi ake masa malaman nahu sun yi wa fili mubari ili irabi saɓanin madi da amri sun gina amri sun gina madi mubari ifa a arab ili irabi suka masa amma ba ko ina ba akwai dalili in ariya min nuni taukidi idan fi mubari ya tuku daga nuni taukidi kuma ya tuku daga nuni inasin wannan shar'a guda biyu nuni taukidin da nuni inasin in suna tare da mubari shi kansa gina shi za a yi ma in ba sa tare da shi ba to shi kenan nan kuma sai a masa lirabi misali in ka ce hindatu ya ru'una ko yura'ana kaga asali ya ru'o ne ya ru'o ya ru'o ka yi bamma wa ainu ya ru'o shine lirabi mubari mato mata ne sai ka ce yaro na yaro yaro to na za ka ce to yanzu wannan mabni ne ko kuma nun tauki kaman taqumanna al taqumanna ai taqumu ne asali taqumu mimun dinnan ban ma ne da ita kamar tunda ka kawo nun tauki taqumanna su la nasfa anna la su su su su su la yumbazanna ita da nasfa an mukaffafa ce ko wala yakuna min sagirin to haka to waɗannan su ne in suka samu fi'ili mubari'i to kaman yaru'una kaga yaru'u ne sai ka ce yaru'una alhindatu yaru'una ko yura'na to kaga wannan nunul ina ce ya sa an gina fi'ili mubari'i ba za a masa li'irab ba nunun da take nuna mata amma in ba ita ita kaɗai ce sai kuma ta tauki in ba su ba fi'ili mubari gina wato li'irabi za a masa wannan dai shine dai a takaice insha Allah za mu tashi wa kullu harfin mustahiqun lil jinn Allah ya karba mu Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina wa ala khatimina sari ila siratika mustaqim ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillah